أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin 23 ga watan 11 watan zulqa'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara 1444 ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi babu ma za a fi ruka wa tama'ib babi na zai zama na takwas ko babi ko na tara ko ba kama da zuwa da shi ba eh eh, sai mun yi kitabu tauhid ai sannan mu abu bai amma sani sai dai ka karanta karatu na nawa kenan na sha shida Hmm? babi na takwas karatu na sha shida ko طيب بسم الله نعم وعن ابن مسعود مم. نعم طيب mala ya ce babu ma za a fi ruka wata ma'in babin da ya zo dangane da ruka da ainihin wato layu rukuya da ake yi a toka hukuncinta da kuma hukuncin wato ainihin ɗaura laya ya ce fi sahih ya zo cikin sahih ina nufin sayul bukari wa muslim an abi bashirin al'ansari radiyallahu anhu daga abu bashir al'ansari Allah ya ƙara mushi yarda annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mafi ba'adi asfari lallai ya kasance tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wasu tafiye-tafiye nashi fa'arsala rasulan sai annabi sallallahu alaihi wa ala'ali wasallama ya aika ɗan aiki Allah ya bukiyan fi rakabati ba'irin ƙiladatun wa Allah ya bukiyan في رقبة بعير قلادة أو وتر لكنسا قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت يعني كاتوا كر أبر وني قلادة وتسرقة wadda ta kasance an yi ta min watiri da zaren wato ainihin baka zare na baka na kibiya au qiladatin ko kuma ma kowace kalar wato ainihin sarka ce illa kufi'at face sai an yanke ta wannan shakka ce ta rawi amma kula ta min watirin din shine yafi shine haruwa da tafi ainihin wato karfi Abu Bashir al-Ansari al-Madani as-Sa'id al-Mazini wasu suka ce al-Harithi Ibn Abdul Bar yace wato la yuqafu lahu ala ismin sahih wala sammahu man yuwattaku bihi ko yutaku bihi wa yu'tamadu alayh an ambaci sunayen shi ka wanda suka ce sunan shi Qais ibn Abdullah amma Abu Bashir amma ibn Abdul Bar yace babu wani wato wata riwaya tabbatacciya da ta tsayu akan sunan shi الحافظ ابن حجر يتي ذكر ابن أبي خيثمة وأبو أحمد بن الحاكم وغير واحد فيمن لا ذكره ابن أبي خيثمة آه، ذكره ابن أبي خيثمة وأبو أحمد الحاكم وغير واحد ممن لا يعرف اسمه بأسان سنة شبة كميني آه، أبو حاتم الرازي ده الدار قطني ده ابن حبان سنتي له صحبة الحافظ يتي صحابي شهد الخندق بياني سنة تكل التاف التهذيب تهذيب التهذيب الجرح والتعديل بسورانس تاريخ الإسلام وتأنيهم الذهب يا رسول شكرا تأربع يوم وسكتي تستن دعوك لوكة حرة أيام الحرة سكتي ألوكة يا رسول الله وعلا wannan hadisin ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika a je a a tsinke duk wata wani zare da aka rataya ma wa rakumi a wuya wanda suna sanya shi ne saboda wato ainihin kariya ko wani abu makamancin haka inda hadisin ya zo cikin bukhari da muslim a ta riwaya ta abdullah ibn abi bakr ibn hazm yake cewa wato ainihin hasibtu annahu qala wan nasu niyam ko wan nasu fi mabiti lokacin mutane suna cikin bacci na salama ya aika dan aike ya je duk raƙumin da ya ga an rataya mishi zare na na ainihin icen baka to a yanke shi domin suna rataya shi ne saboda wai kariya daga kambun baka kamar da al-Imam Malik ya ambata wal Malik Malik shi ya ruwaito hadisin daga Abdullah ibn Abi Bakr ibn Hazm an gane ko haka malik ya ce ina ganin suna suna ɗaura wannan abin ne saboda ainihin wato saboda kambun baka abul abbas al-qurtubi ce wa qawlu malik ara zalika min al-ayn ya'ni afhamu kanu yata'awwadhuna bi ta'liq awtar awtar qisiyihim fi a'naq iblihim min al-ayn فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها لأجل توقع ذلك sabu wanda kaga ya daura ana tsammanin cewa saboda hakan ya daura wai dan kar kambun baka ya kama rakuman shi wani mai kambun baka ya gansu ya ce kawan ga rakuma akwai kiba sun yi dula dula kaga in ba albarka ya sa ba in ba sa'a ba sai wannan bakin ya bi wato ainihin wa'annan rakuma karshe su zo su ta mutuwa ko su ta ciwo ko wani abu makamancin haka an fahimta ko da haka القرطبي أبو العباس القرطبي أبو عبد الله من تفسيري وما لم يسمعون سيتي وظاهر قول مالك خصوصية ذلك بالوتر ظاهر زنتم مالك أن كيقن تيهن تنغندا زرينا نئتن بكا ولذلك أجازه ابن القاسم بغير الوتر شيخ ابن القاسم لقتكن طالبا مالك yace ya halatta dan an rataya mawa raƙumi zare in dai ba na waturu bane ana kuma in dai ba da waccan manufar ba ne ana iya sawa saboda shaida tunda suna haduwa a mar'a suna haduwa a gurin kiwo saboda shaida ko wani abu makamanci haka dan hatta raƙuman hadaya nabi sallallahu alaihi wasallam yana rataya musu igiyoyi dan dan shaida da alama dan Aisha ta ce da kaina nake tukka igiya yake nan ba rataya igiyar ne matsalar ba matsalar shine manufar da ta sa aka rataya abin da ya sa annabi ya sa kuma ba sai an bincike mutum don mai karataya ba in dai na waturu mutum da shi ana gane zaren watur na san zare na jikin icen kibiya ko icen baka hausa ce ta zama sai a hankali ai an gane to in dai wannan zaren ne to galibi al'adarsu suna son ya shi saboda kambun baka kaga ko ai akwai rashin yarda da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala kuma rashin dogaro da Allah daga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a tinke kowanne inda irin na wata rudin nan an fahimta ko ya ce wa kala ba'adu a sahabina fi man kallada ba'irahu shay'an mulawwanan fihi kharzu yace daga wasu daga cikin malamanmu na malikiya sun yi fatawa akan cewa in mutum ya rataya maraƙumin shi wani zare mai launi ba irin wancan na waturu ba in kana lil jamali fala ba'sa bi indan kwalliya ne ce babu laifi indan kwalliya ya rata ya mishi babu laifi al mufhim sharhi na muslim juz'i na bakwai safa ta 477 ابن عبد البر يتي آه، قد فسر مالك هذا الحديث أنه من أجل العين وهو عند جماعة من أهل العلم كما قال مالك لا يجوز عندهم أن يعلق على الصحيح من البهائم أو بني آدم شيء من العلائق آه، خوف تنز... آه، خوف نزول العين لهذا الحديث da yawan malamai sun tafi kan ra'ayin malu kuma suka faɗaɗa ba dole sai dabba ba ko ɗan adam ne kamar yadda ake ma yara ko ba a rataya musu wani zare ko wani abu saboda tsoron waikar kambun baka ko na ido ya kama su ce to saboda wannan hadisi sai ce wa mahmalu zalika indahum fima allaka ullika qabla nuzul bala abinda aka rataya kafin matsalar ta auku wai an yi rigakafi khashiyata nuzulihi fa hadha huwa al makruh min at tama'im wannan shine abinda aka kyamata kyamata anan na haramci na daga layu da wasu su ya ci gaba dai da ainihin wasu bayanai waɗanda ba lokacin da za mu karanto su ga baki ɗaya littafin at-tamhid sharhin muwatta juz'i na 17 safa ta 18 zuwa ta 19 wala ya kawo hadisin abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innar ruqa wat tama'ima wat tiwala tashirku lallai rukuyoyi addu'o'in da ake karantawa a tofa na jahiliya wattama'im da layu kaga bai tantance ba kowace iriyar laya wacce walata da kuma wato ainihin mallaka da namiji ke mamace ko mace ce wa namiji shirkun wannan shirka rawahu ahmadu abu dawud ahmad da abu dawuda suka ainihin ruwaito shi hadda ma ibnu majah shekul albani kuma ya inganta shi cikin sayyul jami' 1632 wannan hadisi kaga ya nuna lallai ruka kaga yi umumi innar ruka wa tama'ima wa tiwala ta shirku lallai ruka da layu da ainihin mallaka ta miji ga mace ko mace ga miji suka iya ce ainihin wato shirka ne wanda kuma bangaren abin da ya shafi ruka akwai tafsili akwai rukuya wadda take halattacciya akwai rukuya wadda ta kasance ba halattacciya ba rukuya ce ta ainihin wato haramun an fahimci wannan ko wani hadisi kamar yadda muka ji ya zo cikin imam ahmad ya zo cikin abu dawud ya zo cikin ainihin wato ibn mada yadda hadisin ya zo a cikin wato ainihin sunan na, na, abi dawud hadisin ya zo ta hanyar zainab bintu zainab imra'atu ibn abba masud sunan matar shi zainab duk da akwai rawi majhuli ibnu ukhti zainab da a cikin isnadin to amma a shekul albani ya inganta shi ta hanyar hada hanyoyin shi hakan nan shu'aib al-arnaut a cikin musnad al-imam ahmad to ita zainab matar abdullahi dan abba dan mas'ud ita ce take ainihin wato take cewa lokacin da ibn mas'udin ya karanta wannan hadisi inna ruqa wat tama'ima wat tiwala tashirku sai ta ce lima ta kulu hada wallahi laƙadu kana kana ta aini ta ƙirifi me yasa za ka faɗa ka ta ce aiko idona ya kasance ruwa na zuba hawaye yana zuba wato babu kontrol wa kuntu ukhalifu ila fulanin al-yahudi ta ce in ka tafi ni ma sai in biya gurin wani wani wanda yake ba yahude ne yarqini sai ya mun ruqiya fa idza raqani sakanat in yayi mun addu'a ya tofa sai idan ya warke sai ruwan ya daina zuba Abdullah ibn Abbas ibn Mas'ud sai ya ce inna ma zaki shaytan ko inna ma zaki amalu shaytan sai ai wannan kaidin shaytan kana yankhisuha shaytan ne yake zungurar idan naki biyadihi da hannun shi fa idza rafaha kaffa in ba yahudan ya addu'a sai ya daina taba idan a haɗa baki ne tsakanin dama boka da shaidani dama akwai kullalla akwai wato ainihin alaƙa ce kaffa anki sai ya ainihin kame kanshi daga gare ki sai inna ma kana yakfiki an taquli kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ishi ki faɗi irin abin da annabi yake faɗa mana azhibil ba'sa rabban nas واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما wanda ita wannan addu'a asali tana sahihain hadisin Aisha an fahimci wannan ko sannan yanda yazo cikin Ibn Majah Zainab tace ita matar Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhuma kanat ta'juzun tadkhulu alaina tarqi min al-humra akwai wata tsohuwa da ke shigowa gurinmu ita wai tana addu'a ta tofa saboda wani ciwo na samra wanda ke sa jiki ya ya daɗe ya yi jajawur duk ya kukumbura wanda kusan yana zama ta'un yana harban wani an fahimta ko wakanat lana wato ainihin ita ce wakana lana sarirun qawilul qawaim muna da wani kalin gado mai rumfa din kafafuwan shi masu tsawo wakana abdullahi idza dakhala tanahnaha wa sawwata in masaud in zai shigo gida dama yakan yi gyaran murya dan wato ainihin yi sauti inda wasu baki mata kenan sai su kauce su ba shi guri فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت عنه فتجي صوت ارتجبت منه فجلس إلى جانبي فمسني فوجد مس خيب كده يتبع نسيجي الأمر وتعيني من ونزري أجكينا فقال ما هذا فقالت ورقي رقي لي فيه الدعاء أكمن أكبان زرا إن شاء أجكينا من الحمرة سود وننشي ونحمرة فجذبه مسعود سيجا ونن زري يتنكي وقطعه فرمى به يجيب رشي وقال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء من الشرك إيالان ابن مسعود دشيد إيالان شسن ودافد شركة باروا مدونا شركة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك قالت تشي قلت سنتي مشي فإني خرجت يوما فأبصرني فلان وترناك تسيوان يهنقون ليغني ainihin wato fadami a aini nan take sai idona kawai ya fara zubar da hawaye allaci talihi idan da ke gefen shi wato wancan yana da kambun baka sai fa'iza rakiyata ha sakanat idan matan nan sai mun addu'a sakanat da ma'atuha sai hawayen ya daina zuba wa in tarakata da ma'at in ko ta bar shi sai ya dinga hawaye kala sai ibn masudin ya ce zaki shaifanu in a ta'atihi tarakata in kika ma shaidan biyayya sai ya barki idan ya zauna lafiya wa idza asaiti ta'ana bi isba'ihi fi ayniki in kuma kika ki mai biyayya sai wato zunguri idanki da da dan yatsan shi kaidin shaidan walakin law fa'alti kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana khairan laki wa ajdara an tushbayna an tushbayna inda kin yi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to da hakan zai fi kuma kin samu sauki تنضحين في عينيك الماء سكي يقروا إدانوك وتقولين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقر سيكا ونا حديثا شيما هنا فاتا أن فهمت وسي حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه duk wanda ya rataya wani abu za a jingina shi ga wannan abu tana ganin zaren zai kare ka sai a baka da dubarar kaga ko ai shi kanshi ba zai iya amfana kanshi da wani abu ba wanda wannan hadisi al-Imam Ahmad da al-Imam Tirmidhi suka fitar da shi Abdullahi ibn Ukaym wato ainihin Abu Ma'bad kenan al-Juhani al-Kufi Abu Hatim ar-Razi da al-Imam al-Bukhari da malamai da dama daga cikin su Ibn Hibban da Ad-Darqutni al-Khatib al-Baghdadi duka sun tafi akan cewa ya haɗu da ya yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma lam yasihha lahu sana'un aminu sallallahu alaihi wasallam bai ji daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bal har ru'ya ma bata tabbata ba cewa ya ga annabi kenan ba sahabi bane shi yasa al-hafiz cikin taqrib yace mukhdaram mukhdarami ne shi da ya rayu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya rasu a shekara ta tamanin da ainihin wato takwas kenan hadisin shi sai ya zamanto mursal zaman ta'allaka shay'an wukila ilai duk da hadisin zai zamanto sahihun ne li ghairi Sheikh albani ya inganta shi cikin Sahihul At-Targhib hadisi na 3456 ma an hada hanyoyin shi da kuma wato ainihin shawahid din da yake da su ina fata an gane to wannan hadisi shi ma asalin shi ta hanyar Isa bin Abdurrahman bin Abi Layla kamar yadda yazo cikin Tirmidhi yace dakhaltu ala Abdullah ibn Ukaym na shiga gurin Abdullah ibn Ukaym Abi Ma'bad al-Juhani a'udu bai da lafiya na je duba shi wa bihi humra yana da irin wannan ciwon na matar Abdullah ibn Mas'ud fa qulna sai muka ce mishi ala ta'allaka shay'an ashe ba ka rataya wani abu ba haka tunda sun san ciwon ana rataya mai wani zare a al'ada ta jahiliya an gane ko kala sai ya ce almautu aqrabu min zalika ya gwara in mutu da in rataya wani zare dan ya bani sauki gwara in bari ciwon ya kashe ni kun ji masu tauhidi ce almautu aqrabu min zalika kala annabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi na fata an fahimci wannan saboda haka a waɗannan hadisai suna nuna mana cewa a layu haramun ne mutum ya rataye laya ko ya rataye wani wuri ko wani zare ko wani kashi ko wani kaho ko menene da nufin wai wannan abin zai kare shi daga wata cuta da kambun baka wani sihiri ko wani abu makamancin haka wanda a babun baya mun ji mas'alar sanya zobe shi ma da wannan niyyar in dai da wannan niyyar ne to haramun ne zai iya zama shirka babba idan mutum yana ganin a wannan abun shi zai kare shi da zatin shi an fahimci wannan ko a matsala ta abin da ya shafi arruka wa tama'im musamman dai bangaren arruka kamar yadda muka ambata akwai tafsili الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه yana cewa ajma al-ulama ala jawaz ar-ruqa inda ijtima'i thalathati shurut malamai sun haɗu akan cewa ya halatta mutum ya yi rukuya idan ta cika sharuɗa guda uku na farko an ya kuna bi kalamin lahi ta'ala ya zamanto da maganar Allah au bi asma'ihi wa sifatihi kuma ko kuma da wasu sunaye ko sifofin ubangiji ya zama qur'ani za a karanta a tufa ko kuma za a karanta wasu addu'o'i da suke kunshe da ni sunaye da sifofi na Ubangiji da jinjina da girmamawa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan babu laifi a kai nabi salama ya shigo ya ga wata mata na manana aisha rukuya wurin da ya tabbata cikin ibnu hibban ya ce mata in za ki mata rukuya ki mata rukuya da littafin Allah ka kenan bai wannan ya halatta wannan kuma da ijma'in malamai sannan abu na biyu sai ya ce wa bil lisanil arabi kuma ayi rukuyan nan da harshe na larabci suna magana da harshen larabci wanda shine wato yare na musulmi a wancan lokacin wancan lokacin hatta barabira hatta farisawa hatta wanda ya musulunta da larabci yake magana an gane ku to shi yasa sai kaje suna cewa ba a rukuya bil lisanin ghairi arabi da wani harshen da ba larabci ba ba wai ana nufin cewa ba za a yi ta da Hausa ba an gane ba ana nufin cewa ba za a yi ta da wani yare wanda ainihin ba larabci ba kwata-kwata abinda ake nufi a nan ba za a yi rukuya da wani yare wanda ya kasance ba a san me ake cewa ba an gane wannan ko to shine sai cewa bil lisan al-arabi sai ya buɗa sabanin abin da su khaffabi suka ambata su kawai cewa suka sai da yaren larabci kuma al-hafiz da yake shi yana daga yan baya baya sai ya ce au bima yu'rafu ma'anahu min ghairihi ko da wani yaren da za a san me ake cewa ko da ba larabci bane na kama hannuna ina ya Allah ka bani lafiya Allah kai ne mai warkarwa na tofa na yi rukuya tunda an san me nake cewa ban kauce ba amma mutum yazo yana ya fata fata ya ilu to ya dinga faɗin wasu surkulli baka san ba me yake cewa to wannan ana tsoron kar ta jefa shi cikin shirka kar a zo suna yan kai daga jin ma fata fata da ilu wasu shaidanu to daka wannan shine bai halatta ba ina fata an gane wannan sai ya ce na uku wa an yi ataƙi da annan rukuya talatu asiru bi zatiha ya yi itikadin cewa rukuya ba da kanta za ta yi tasiri ba ai kamar magani ba shi zai warkar da kai ba yasa musulmin likita in ya rubuta ma magani sai ce a sha Allah ya sauki dan ya san me Allah shi ke warkarwa to ita ma rukuya sababi ce sababi ce da haka sai ai rukuyar da niyyar Allah zai ba da lafiya kar mutum ya itikadin ita da kanta take tasiri bal bi zatillahi ta'ala wannan shine abin da malamai suka haɗu a kai sai dai sun yi saɓani shin waɗannan abubuwan guda uku sharaɗi ne ko ba sharaɗi ba alhafiz ya ce rajihin zance annahu la budda min i'tibari shurut al-madhkura babu makawa sai Allah sai an yi la'akari da waɗannan sharuɗan guda uku da zaman turufiyan nan an yi ta da kitabullah da qur'ani ko da wata sifa ko suna na ubangiji da ya zamanto an yi ta da larabci ko kuma wani yaren da an san me ake cewa shi wanda za a yi marukuya yana jin abin da mai rukuya yake cewa an fahimta ko sannan abu na uku ya kasance yana itifadin ba da karan kanta za ta yi tasiri ba sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sai malam ya ce fafi sahihi muslimin min hadithi aufi bin malikin kala ya ce kunna narka fil jahiliya ce mun kasance a jahiliya muna yin rukuya to narki fil jahiliya fa kulna ya rasulallah muka ce ya rasulallah kaifa ainihin sai muka ce ya rasulallah kaifa tara fi zalika ya kace gani game da rukuya fa kala sai ya ce i'ridu alayya rukakum bujiro min da rukuyoyin kula ba sa bin ruka malam ya kun fihi shirka babu laifi cikin addu'ar da za a yi a tofa in dai babu shirka a cikinta daga wannan ya nuna kenan rukuya in ta zama babu shirka halal ce sawa'un ko da wani yare aka yi ta inda ya kasance babu kalmomi na shirka muslim ya fitar da hadisi hadisi na 200 abu dawud da 3886 sanai ce wa lahu min hadisi jabirin ya zo a muslim hadisin jabir cewa naha rasulullahi sallallahu anir ruqa annabi ya hana ruqya abin da yasa domin da ya zo madina ya tarar da suna yin ruqyoyi wanda suke kuma na jahiliya daga sai ce a daina kwata kwata shikenan fa jaa alu amr ibn hazm sai iyalan amr ibn hazm suka zo فقالوا سكت يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها في في العقرب مو iyalan gidanmu kamar yadda ai a kasar Hausa gidanmu masu dauri daban ne to iyalan gidanmu gidan Amr ibn Hazm mun kasance muna da wata ruqya wadda muke yi idan kunama ta harbi mutum to wasu addu'o'i da muke karantawa mu tofa shikenan kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai wato ainihin Jabir yace fa'arabu alaihi sai suka bujuro mushi suka karanta mushi gashi gashi abinda muke karantawa fa qala sai annabi yace ma araba asan ba laifi ban ganin laifi cikin wannan addu'o'i man istata'a an yanfa'a akahu falyanfa'hu duk wanda ya samu damar ya amfani dan uwan shi ya amfane shi al-hafiz yace wa qad tamassaka qaumun bi hadha al-umum wasu mutane sun yi ruko da wannan umumin na cewa duk wanda ya samu ikon amfanar dan uwan shi ya amfane shi fa ajazu kulla ruqya sai suka halartar da duk wata ruqya wadda take jarab juribat manfa'atuha an gwada an ga tayi in dai an gwada tayi shekenan walau lam yu'qal ma'anaha koda ko ba a fahimci me ake nufi ba cikin wannan ruqya sai yace lakin lakin haditha aufin lakin dalla hadithu aufin annahu mahma kana min ar-ruqa yu'addi ila ash-shirki yumna'u hadisin auf bin malik ya nuna in dai ruqya za ta kai zuwa shirka ko za ta amfanar ɗan sai a hana yinta tun da ce laba a sabbin rufa malam ya kun fihi shirka an gane ko yana in dai akwai shirka ko ta kai zuwa ga shirka to wannan ba za a yi amfani da ita ba sai cewa ma la yuqalu ma'anahu sharadi na biyu abinda ba a fahimtar ma'anar shi ko la yu'manu an yu'addiya ila shirki ba amintu cewa zai kai zuwa ga shirka ko ba zai kai ba fa yumna'u ihtiyatan haka shi ma wannan sai a hana shi saboda zaman lafiya da samun kwanciyar hankali sai ce wa sharkul akhiru sharaɗi na ƙarshe shi kuma shine karya itikadin za ta yi tasiri da kanta sai ce labudda mini wannan dole ne a gurin kowane malami kar ka taɓa tsammanin wai ita rufiyar da kanta za ta yi tasiri fatul bari juz'i na goma safa ɗari biyu da tamanin da tara zuwa safa ta ainihin wato ainihin a ɗari biyu da casa'in su don haka malamai sun yi maganganu kan abin da ya shafi hukunci na ainihin wato na arruƙiya a tiwala da malam ya ambata da ya ce innar ruka wata ma'ima wata ta ainihin wato shirkun lallai ruka da tama'im da tiwala dukkaninsu wato ainihin a shirka ne shi ma akwai maganganu da ainihin malamai suka yi akan wannan matsala al'imamul khattabi yake cewa a tiwalatu yukalu annahu darbun min as-sihr kiwala ana cewa wani nau'i ne na sihiri yace qala al-asma'i asma'i masanin lugha sai yace wa huwa alladhi yuhabbibu al-mar'ata ila zawjiha mallaka da ake cewa bi ta zaizai shine ke sa mace zan mijinta yana santa sai ce fa amma ruqa amma ita ruqya da yace inna ruqa wa jama'in ko sai ce fal manhiyu anhu huwa ma kana minha bighayri al-arab Abin da aka hana na rukuya ita ce wadda ta kasance ba da larabci aka yi ta ba fala yudra ma huwa ba a san me mutum yake karantawa ba yace wala'allahu kad yadkhuluhu sihrun aw kufr ba mamaki kalmomin da shi mai rukuya yake yi akwai sihiri ko kafirci a ciki fa amma idza kana mafhum al ma'ana amma in ya zan ana fahimtar ma'ana wa kana fihi zikrullahi ta'ala fa innahu mustahabbun mutabarrakun bihi wannan mustahabbi ne za a nemi albarkacin shi ma'alimus sunan juz'i na hudu safa ta 226 an gane ku ibnu battal yake cewa abinda ake nufi da rukuya a nan gurin wadda aka hana ita ce rukuyar jahiliya rukuya ta jahiliya sai ce wa ma yudahi sihir da duk abin da yake kama da sihiri minar ruka al-makruha wadda aka karhanta yin ta sharhin ibnu battal akan bukhari juz'i na tara safa ta 431 daka kenan duka malamai sun haɗu akan wannan hadisin da yace innar ruqa wat tama'ima wat tiwala tashirkun to ar ruqya ba kowace kalar ruqya ba in dai za a yi ruqya da ayar alqur'ani ko da sunna ko ayi da addu'a wadda take da dauke da jinjina da girmama Allah babu laifi a ciki kamar yadda muka ji a hadisai amma ruqyar da za a zo ba a san me ake faɗa ba wannan ita ce kamar yadda ibn al-qayyim ya ce fatilka wasawisun min ash-shaytan wannan wasuwasun shaytan ne mutum ba zai yi ba zai yi amfani da ita ba wa an kira ta shirka saboda galibi a can sukan yi amfani da sunayen wasu aljanu ne suna kama kafa da su annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa to saboda haka sai zamanto shirka ne amma idan mutum ya karanta wani abu wanda ba qur'ani ba ba sunna ba ko yana tunanin Allah ne zai warkar ba wai ya kama kafar wani aljani ba ba za a ci yayi babbar shirka ba duk da amila amala shirk lakin lam yaqa alaihi shirku ba'd daka abin da yafi shine yayi ruqya da alqur'ani ko da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sannan kuma da wa'incan sharuɗa din waɗanda muka ji a cikin bayani na al-hafiz ibn hajar rahmatullahi ta'ala alaihi ina ga saboda lokaci za mu haƙura na so mu kammala wato ainihin martinin babu amma za mu za mu haƙura haka mu tashi zancen da malam yayi at-tama'im shay'un yu'allaqu 'ala al-awlad wanda akwai yar magana mai tsawo gaskiya kan matsala ta laya din insha Allah ayyo